اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي ذوقا مما
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله يصلي علي أحد إلى يوم القيامة باب ولد لي من صلاة حتى متى القيامة إلا أغلبني باسمه واصنعني واصنعني ففي ملائكة من يأتون الذين من من صلاة من الذين بابا وأنا كان معي وأنا كفي وأنا yake kara kula da kula da ce wannan wane ne dan wane ko wannan wani ta ce yar wane kada su san da ya yi masa lafiya sallallahu alaihi wasallam sai ko ka san wannan ahamiya har a ce Allah zai sanya mala'ika wanda dukkan da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna muhimmancin aikin nan ba kai ne sai salatin nan ba karami bane har a ce sai da aka baka suna yana da su gaba daya sai ka ce duk wanda ya kawai sai da sunan shi ya ce yayi duk wanda ya da sunan shi ya ce yayi yau a ce ma an zo da sunan ba mu yi ba a cikin nan ba mu ba kana gane ya ka gani abin da kullum aka fi magana abin da zai sa ka bi ka gane babbar ta ka kalli aikin da aka yi saboda sai da ka kuma da ya kawai da kuma da ba ba ya da inda kai ka san a ce a wannan rayuwar nan a ajiye shi a gaban nan da ba wani abu ba sai dai ya sanar da annabi an yi salati kai ka san wannan abin ba abu ka kare bane da Allah shi ma annabi salati sai ce sannan a ce sai da aka ba shi list na sunan halittu gaba daya inda abin da ba na wani shi bane ne sai ka tsara sunan ya danka mai dan kawo sunayen nan da aka yi na cewa duk wanda ya yi kamar mai ciki cewa ya yi abin da ba da wani ba ana da wani wanda ya yi wani ba to saboda mahimmanci shi aka ba da sunaye ga sunaye duk wanda ya yi salatin nan kai ciki ya yi kuma ka kamar da ana yi to amma yanzu da mahimmanci abin ba wannan shi ne kaɗai da wani zai ya yi sana'a وهذا لله سوى لله سوى الليل أن الفلاح من وقم أيديه وقم أرضه أقل على الله من الأرض سؤال سوى كو الأرض ونقول كو مثال يوم الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كفابات تنجين النبارة ثم تجد ذلك كفابات تنجين haka ne ma wasu cewa aka bayan kwanaki nawa ne muka faɗi wanda ya nuna sai ya faɗi kwana da arba'in ne ko na manta san ake yi kuma yau gobe za ka samu sabanin din na ana cewa an toro kafan ana gyara masallacin da sai kafan wannan da aka yi gari ma ko kun tuna sai sai a wannan da zai yi wa ai annabawa suka kai kwana arba'in da nan cikin su annabawa ba ba an dauke to da kaga abin da shi akwai da yawa da yawa to amma dai abin da muke so mutlaq shine kasa ba ta kada da annabawa قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ما في في شنكو على سيدة شنكو على سيدة لنا الدنيا شنة لنا الجمعة فيه خلق آدم فيه أكحد الأمر آدم وفيه الخوضة أكتب على الرجل أو الأمان وفيه النفقة أرانا النزاع يموت وفيه الصدقة a ranar ne za a mutu duk aikowar da sun sa ta sun ne kowa ne da annabi ya ce ba a tsoro a ranar da salati saboda ka ku yawai samun salati a wannan rana ta juma fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku biyar da kuka yi ana jinta mun shi a cewa na wani kan sai san da kuma ma'ana ta ce ta ko wannan salati da aka yi ko kada Allah ai ko ai ta wannan yaya za a ajiyarta mana salati da bayan lokacin karin jirgi kafin da karin jirgi ai da nisa a gobe فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا يسير أي أن تبارك وتعالى يا حرم دار الفتاة في الدين وتتمام أن بارك وتعالى أن بارك وتعالى فقدوا من ذلك البلد وكما لم نمر ذلك شيخ أبو بكر عن ذلك يسير ولكن لم يسير من يدعو فأقبلوا قلوبا عليه من الصلاة في يوم القيامة صلاة يوم الجمعة كلام عليه لذلك larabawa duk abin da za a ce mai yawa ne to ya fara ne daga gari sai ya kai gari Allah da da aka ce a yi annabi talatin da yawa nawa ne yawa suka ce a larabci sai ka kai gari sannan sai da yawa shi ne farko in za ka ce yau gobe juma'a misali da ce ina so da ma'anar salati yau juma'a da yawa to nawa ne za ka ga ake tare da yawa ko ka kai da ni daga nan kai gaba in ka kasa da ni ko ba kai da yawa ba ka da yi salati ka yi da ni ka yi ma'anar salati ka yi da ni ka yi ma'anar salati ka yi da ni da hamsin da tasa'in ma ka yi da ni ma'anar salati amma ba da yawa ba na dan mu gane abin da wanda mu gane ranar juma'a tana da mazaya ranar juma'a wata rana ce ta musamman wawa ne zai daidai da abin da zai yi a ranar amma abin da za a yi ba mu ba iya yi duka abin da ake nema mu yi ranar juma'a ba mu iya yi duka za mu dage ne kawai tun daga daren juma'a ranar alhamis tun daga cikin daren ta yi ta yi ta yi sallar dare ta hana ta karanta ta ta yi ta ka faru da lafi in ba ka iya ba ka da lokaci kuma to ka haɗe ka ka karanto ka lokaci in ba ka iya ana ana da tafiya ana jin ka a cikin yini ka samu ka zo bayan sallah kafin ka yi ka ka yi sallar du'a ka yi salloli ka karanta sura ka zo kuma to ka haɗe ka karanta ka ɗauko addu'o'in ka salatin annabi istighfa duk kai aiki ne kurana iya iya kimanta sauƙi inda daga wani ba ka iya samu komai abu da wani ka samu inda wani zai hada da yi a sati ne yi sanarori ne yi kaza kuma ya dauko masu da kuɗi ya shara ko ya dafa abinci ya ce a kai a ciyar da jiki ne ciyar da jiki ne abinci yana daga cikin abin da Allah ya ce ka ciyar da jiki ne abinci ka ciyar ko ka shayar ko ka bada abinci ciyar da mutane don da zai yi wa kai sai zai yi wa abin da ne kowa da Allah ya tabbata mutane da jiki yana daga cikin kurakuran da ake ranar juma'a ya zama na juma'a ta fito tun da safe har ta fadi ba ta gabatar da komai ba wajen ranar sadaka a ranar ta bayan kuskure ne babba ranar juma'a na ita ta tsara da ranar da wurin masu abinci ya zama kafin nan ya ce ya ba shi ma za ta yi tsohon fito mutane sun kasu da zai ba wasu da ta yi ta ce da shi kurkur na ta ta da zalin da kuma hauka ce idan goron giwa ya ji daɗi ya karye shi ta ce zomo shi ma ya ce ya karye shi rawa yaya kowa ya yi tun da biyar ranar nan muka yi magana aka ce in kai sadaka da dabino kula ɗaya Allah zai kare nan da dinan nan kamar yadda ɗayan ku ke nan fa da ke da ko ba ka tuna ba aka ce sanna haramun da kan zama da kai shi cikin keke kamar duka ban abin dina to in mutum yana tunanin wannan zai akwai wanda ba zai yi ba wani ko ba ya ke tafiya a kusurin nan wani tashin da shi zai ba ta kan da rayuwa ta ta je da shi aka samu to zai tunanin abin nan ba za ta je da shi ta ɗaure da kusurin nan daga nan alheri da zan yawa ba mun yi magana da cikin magabata wani dai masallacin na yake zuwa da ranar juma'a da wani kuɗi a ake kawai kawai su kuma tun da su ma kowa ko yake yi ba ya ɗauki na wani ba har a gama a sake sallar da kuɗin na a cikin kawai zuwa sauka ba bayan kuma a cikin su akwai wanda ya yi kwana bakwai ba da su ya yi su ba ma bai ɗauko ba ba. ba za ka yi ba kai gobe ya gani ana bakwai kuma aka zo masallaci shi kuma wani mai kudin ya sa kuɗi a jika zai so a gane shi ba zai so ne ya saura kulli kulli a ajiye a kan kawo wanda ya gane da sallar juma'a yana da bukata sai ya ba kawai ta abin da zai yi da ya kare ka gane to shi kuma wannan da bukata kwana kawai da hadisi ne ta ta daukowa kuma sai a masallaci yawwa me ya ce ta da kan kai kawai ba za ta ce ba saboda haka bai dauka ba aka je gida ma sai ta ce to yau kwana kawai da mutum da cikin yaro kuma na san masallacin nan akwai bawan Allah ne masallaci juma'a sai ya kawo abu ya ajiye masallaci kai wanda ake Allah ya nuna bukatar shi ga wani wanda ba Allah ba Allah ya kuma wani abu daga ɗakin Allah ya kawo gida wani ya ba sai shi dai shi ya kai ba ya yi sanya ga kowa wani ya ba ya je ɗakin Allah sannan ya nuna yana da bukatar a kayan a wurin wani wato malam da mu da Allah wani matsalar ke nan kullum sai wannan maganar da sai wasu da kamar ina nufin da su yake ni haka da ni kai na ba ba ta ko kaji kaji ne da wannan magana ba ta hali da ba yanzu wanda ya san wannan zai da sahabban manzon Allah wannan ta tarbiyyar sahabi ne shi ko kaji ne ba ko da ka ta fata bane sannan shi kuma shi ma bai kai kudin mai arewa shi ma tarbiyyar sahabi ya kawo domin da aka ga yana yin wannan abu shi ne ba muka ce ya je gida a gidan wani ya zauna da bukata ya ce a ba shi ɗari biyar sai shi ne mai ɗauka mai ba da kuɗi ya dawo ya tambaye shi ce duk haka ɗari biyar kake ce ko duniya da ɗari biyar ya ce to ni dai da duniya da duk haka ɗari biyar da niyya amma tun da zuciyar ka duk haka dinari da kawo duk haka ne ne amma tun da zuciyar ka dinari da kawo ba dinari kamar yadda ka ce a ba mutum gari biyar sai aka dawo ana tambayar ka ne ya aka ce yin ko dala aka ce dala ɗari biyar an ɗan dala ɗari biyar dubu ɗari biyar ko to sai ya ce mafi tun da kai zuciyar ka wanda ya ce ya zo ma a riga ko da ya ce to shi ne zama kawo da ya ce ne shi gaba da kuka ya fito da ya ce na kuka shi kana kuka ba ba ka ba wanda ya ce ya ce ha ina kukan da ka ne kai wani ne su ne akwai ranar da ka saba da rufi ta ka saba da rufi ta ka shi ne ta ya saba da shi irin ka akwai ranar da za a so da ranar a rufe shi shi ne yake kusan da abin da mutu ka kuma ka mutu to ka kona shi kuma wanda ɗin ya dawo aka zo aka je ba ta fita mata ya ce ta yanzu ta ce to tun da ba ka yi ɗaukowa a masallaci ai yanzu man ka ne shi ke muku karatu ka je wani mana wani matsala ya je kuma ya kasa aka tashi a karo da shi wasu da ta tsaya har kuma ta je baka akwai magana ba ta kasa ta ce haka ne ta ce ta wani ta ce ta ce ba na da yanka wutar da ba ta da yanka wutar ta ta ta ɗi a cikin yi ya kashe wuta duk da haka ya kasa ya ce na san bukatar ta jara da wani na shi ke da amsa ta ya ce ta wani na gane gobe aka kallo aka ce ya tura bawa wanda zai da kome kaya ta ce ta ne da ita na daga bawa ita ina da bawa sun zai da shi kuma san dai ne ma ke da ya tura bawa ke nan da kai kun kan Allah wani wani za a gani ta na da ya da a zai a ko ga ya ga wani da ko abu ne sai ko mai shi kin ma da nan ba ita ba ya ita ba da amma ni ya ha ya ran tabbatar da mu ba ya da mu ta da an sai da ta rabu da kayan kayan kayan buhunna da raƙumi da bayan buhunna na wani raƙuma hudu da kayan ba da rari wani da kuma da kayan kuɗi raƙuma hudu ɗauke da kayan dinari da kuɗi ya ce wanda bai taɓa tambaya irin wannan da ke wani matsayi ko ba a yi kyautar da ba zai iya kashe ta Nina da kayan raƙumi kuɗu da bayan aka kawo aka ce da raƙuma da bayan da waɗannan kayan da suka kawo dukkan da koma sun zo kenan. Na? An ba mu sai kana da yin tausayi malamin da ke gwamnati wallahi ya yi tausayi ni dai wasu ilimi ne ni wanda da gani ni dai da ake yau gwamna ko gwamnati ma gaba ɗaya ta san da wallahi ya bar da sani ba domin sanin zai da za a zo ne in ka samu babban ɗan siyasa kyautar da zai ma wanda ta fi koyarwa wanda ya kira bai da yana da fiye da haka an zai kan zama idan ka samu kan da zai kan wanda har ka fito yake wanda ke kira mai da ruwa yana mai saukar da tun ba da su ta kallon ba wanda ya taɓa da shi da to ga nan da kan kan fara ta kai da ruwa kan ta abin da yake wata bai kai kwata bai kai abin da yake ba wanda ya kira mai da ruwa ba to ga nan da kan ya kalla wallahi babu wani ba wanda Allah ya zaba ba wannan kada a idan idan ma ma da shi amma wallahi ba mafi yawa da cikin jagorori na wannan malami da daraja ko ko kwabo a wani daraja kawai da da an yi ki ce su ce ya ba ita ma din ba ta ce da ni da wato dan sun ga mutane ko ne da kafa sai ayi azza ayi ilafi ne da azza da bayan mun da yi azza kan mu da gida wallahi mun da azza a duniya ba ba ta da daraja ba to za ka dan sun san ka aikin da zai su dauko saukar da ba su budurwar idan budurwar su ta daga rana a waya na kuma ta ce yana ina ya zo ya canza ta yi ya gama malam da ya ce kira wani shi gaba ya ce zai canza ta yi ko ta yi ana yi malamin zai canza waya ce ga matsala da zai kashe kawai ya kira wani babban rashi ya kashe kana ina ya ce ga ni kana ce ka gani ya ya ga waya amma har yanzu yana da wannan harkar budurwa a gaban wasu za ta ce wani da kuke gani bishiyar ne ne yanzu da yin buga mai wayan kira ta nan kuɗi ne kuma wannan tana nufin to ne ka nan ya ta fara da zan san ruwa ya ta ita ce wannan
talakawan da ke jin malamin muka ne na muka tafi da ba ko ko ba idan kun yi mu'amala da mutane da gwamnati da kuma shugabanni da kuma in ba ku je ko mu iya ku ba ka yi shugabanni ba
to ba da shi wani da sani Allah ba rashin karatu kuma na ba da ayi karatu kowa na da matsayin da ya zama da shi wanda ya kai tarkin daga cikin malamin da kake kai tar da zai daina ce kira ke zuwa to hanyar da yiwu da ba kai ma hanyar da wannan hanyar da yiwu da ba wannan hanyar da yiwu da ba sai da yake kolo ba sannan kuma da wani sai ka hada biya da na ya za a yi da ta mutane za mu zo da wani Allah da mutaran da wannan da ta dan wannan kalawu majani ga wannan da yake kuma kuma hukata ka kalle ka abun da wani da wani ko kuma wani da ya yaje gaban shi aka ce a nemo sai a nemo mai wanda ya shi da magana aka nemo da ya magana tashin farko maganin da ya rana kunne da amma sai shi gaba da maganganun kullum a fito shi ya yi kullum a fito da shi ne sababbi da yi tsoro mai komi ba kancanta da aka gama ya ce wai ma wane ne yake lissafa ka daga cikin mahaukata wannan da kuma ba masan ka ne sannan ya kawo kyauta kuma ya ba shi da ɗauko ɗauko a wasu ke na wani ne ya ce ai an riga an yi nasi saboda na riga na makale a wurin Allah in ce ne kafin wani ya sani don haka ba wani abu da wani zai mai zurfi ai na yi zurfi wurin wanda na makale wani wurin ina a sake wa wani kamar kai ne na ta gori na girma ta ta gidan ga yadda cikin abin cikin ruwa ta kaji da biyo wata haka kamar da Allah ta ji da kamar ruwa ta kora ko ta ba ta kada kada ruwa a gidan fakare da zama sun shi abin da yake gani wanda ya riga ya ɗauka wani Allah ya zama da bakon Allah kuma Allah na cika mai bukatun shi yana nuni yana samun dole sai yana samun mai bukata ya koma kuma yau da koma yana a kai kyauta wani ya ce a yare na wani yake a tsawon wani yanzu ko ko a duniya ne kana aiki albashi da kake gurin a cikin kasar ko da zai ai sai da ba sai da ba wani da ruwa sai ko ko sai na kwamfuta sai sai ko sai da yi salata kana guda na sai ko ma da gidan mun sai ko ga dawo da nan da misali sai ko ma da ne ya kalla sai ya fi gani to wanda ya samu ya shiga wurin Allah ya samu karɓa wurin Allah ya wani da wuri in har da kake ne ya ce ya ya to ya ka ce zauna ka yi kai kai ko wannan kai ai kai kada ba wani kada tuwa ba da kai ne ba kai wannan kan duk da ke yana hankoron ta a wani abin nan ba ba ba a san ta ba sannan da zai da wannan baya ba a wata kafin da ake samun wannan dalilin sai dai na kaɗa ba yana duka ɗaukar kyauta tana rasa in azumi ya yi ba ka gero in kuma abin da ya yi ba ka rayu a gozon ba da rabon ma a yanke a cikin ruwa ba a kuma da za ka ba da samun da mun karshen talatin ko kuma an rubuta sunan ka domin a ce amma ka guda da kuma kariya na to da ɗan to kuma mutum ya ce da zai saboda da za ka na wata في أي كلام هو ذلك أما قال أنه أبدا لك ولا حقوق وهو يتقنى له الشعر إلى الإسلام والسلام يقول لك في تدرجة تقول ما لم يتدرجة إن ديبا الله يتقل قامة المؤمنين في دليل والله يجمن أكد الرئيس يصنع أن المتعنى نحكي لنا توبا والقوة والرئيس درجة dan wanda ya rage sannan da aka sa shi in ana neman wani abu aka yi masa magana ne mutum an ci takan da kai ta samu a wannan ce ko ne ne wani da ke cikin kira ka sa shi ce bai wani abu ba yi ke ne wani ana ce ba ita ina wani da buga buga yana da wani tsarawa layi ita tana da shi da ta kira ka ce wani rabu tana da sai ce da ya aka yi ta ce neman kan ce ce da ya يجيب المدد فقد الإخلاص إخلاص من الجنة هو وكيف هذا الإخلاص إلى اليوم؟ تباع من يدفع كيف منتهى من غير ذكر جامعة الإخلاص من الجنة تقول لك من غير أن يعلم الشكور يعني بعدين أتينا أخوة توبة الأنا نعم كل هذا هو الدين saboda mulin da yau gana da muke yawar saboda haka waɗannan a rike yawar kana a mai salati zuwa dan juma'a da ke da duk suna da muhimmanci ka nemi ciyin ka sun rana alhamis ka fara shi gobe juma'a ka kanta da muhimmanci fiye da kowace rana da ke tunani yanzu dai na san wanda za a ɗaura mai aure ranar juma'a ranar alhamis a ce ya mance ko gobe ne ko ɗaure auren ne. Tura da rauni. A tambayi da ce mai ya ɗaura a ranar ne ya ce mai ɗaura ne? Da mance gobe ne. Ko shi ko uwa amajan ko amajan ko uban amajan duka a ce su mance gobe ne. amma farko rana da sarki wannan in mata ne sun kwana da wannan kwana na kira ai da cikin gobe to juma'a ni a da ke so mu sa ya ya jama'a mu yarda idan yau alhamis ne gobe mu gane juma'a muna da wata rana muna da wani babban aiki a gaban mu da muke tunanin lallai gobe kowa zai iya yi shi ne kawai zai kuma fahimta kuma shi ne magabata su suka gane sa'id ibn musayyib a nan muka magana yake ranar juma'a idan ta tabo jin sai yake yi kamar zai je hajji da umra na ka ma an bayyana yace ka fi man hajji da umra na lafiya da zan yi gobe haka sai gobe juma'a to gobe nan ya fi man magana na tunanin hajji da umra gobe na lafiya wanda ya ɗauke kamar haka zai wasa da ita zai ga an ba da wani abu da bai dame ba ba wani da shi hana shi wannan abin da ya kamata gobe misali in wanda ya zama gobe da tsoron a wani tsoron da muka ya ce kano da suka tafi kano da ke shi ruwa da ke yi ta shi ya zama aka hana ka lokacin da kai harama da hajjin ka ce za ka yi auren ko za ka ɗaura ba sai dole haka yi kana wuri na'am to ai shi to ai wala abu garbai wai da sai ka da wani mutum da ba ai gane abin da zai ba mallan da ya gane mun ga ba ta wani shi tun da gara alhamai sai dora kayan shi gaba ɗaya baro gida kai ya kare masallaci ya kwana da ran alhamai ya ta aiki ya ta aiki har juma'an da yake ci gaba da gado yana nan a ciki yana ta aiki har ranar juma'an ta kare da fadi sai ya san sama da nan zai kuma tafi gida yana nan a ciki saboda duk juma'a ce don zauna a yi ya aje komi na aikin da yake kai kenan duk shi da ake cewa mujawara zai koma ne ya zawara da ba a yi tashi tattara da ya koma masallacin mai da ne ko to da to kuma mu kai haka ba mu gane muhimmancin wannan abu da ba karama ba kuma zai yi ne saboda Allah ya karanta Qur'ani salatin manzon Allah ya yi su da fara yi addu'o'i na alkhairin duniya da na lafiya ne kuka ne kuka kuma kuka la asali da inda za mu gaba kan wannan dogon tafiya zai zauna ya fashe da kuka ya yi kuka wani haka ya nuni wallah da ko wanda suke so ne ya zai yawa ni kukan da ne kuka da wata ya yi shi ba da kuma saboda tunanin da aiki da ranar da za a yi wata ilimin mutum ya samu zai kwamfasa a wancan kofa saboda wata ila an yi mai na mana ke yake na ta da dare da tare ko kuma manazil manazil manazil manazil da tare na ko to mutum zai je ne ta buga kofa ya ta buga kofa ya ta buga kofa ya kwana yana bugu ya wuri yana bugu ya kwana yana bugawa saboda ya samu abu ne ya samu Allah ya yi sarrai a yi ne muna nan muna ta ham ham ham sun gari ham ham ham sun abu ne wasu ma suna da suna da wani da wasu to kada mutum ya abu mu tafi sau da aka a yau da talatin nan kalu wa kaifa na gama wannan saboda haka shi ne nan الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القبور أحياء يسمون أنبا وإلنا من الله ثبت عليه لا ينوني من قبر كنا صلى نعم رضي الله عنه كيف ثابت البنان وجاء من كرده cewa yau ya lafi Allah inda dai kana wani wasu har kana wani wasu bayan ka fi sallah cikin kabarin ni ma yana roƙon ka ina mutu ka bane ni sallah cikin kabarin na saboda ina son sallah aka ga mutum kuwa ka tashi kabarin ba dade ba aka dawo an yi mantuwa aka bula da kabarin an bula shi iya sallan da tsawon shi sannan kuma ga haske iya yayi kaya kuma ga tafiya a cikin ya tashi suna tafiya dan Allah ne jama'a da yawa to mun koyi da duba sallar da ake yana yana sallah a matsayin yana jama'a sallar da bawa idan ka kira sallah ce har lokacin sallah ya yi ta yanzu kuma kuma ya ba kuma ya fara yi da haka kai da din da ba sa da nan Allah suna duba lokacin sai duba da sai lokacin to yayi to mu je mu sauya da wani nan ko to ba mu gane Allah ba mu gane darajar abin da yake mai wani ibada yau sallan nan an tabbatar mana mai sallah duk da ya sallah ya ji gana da Allah a ce Allah ya baka damar da za ka gana da shi ka yi magana da shi wanda ke so magana da Allah ya karanta Qur'ani balle kuma a sallah har aka ce idan ka zo ka gama karatun nan kai sallah kai ta biya ka zo gaban Allah ne yanzu kafin kun sallama ku rabu lokaci saboda ka zo gana da Allah yanzu ka ka tafiya ka zo ni Allah kun gana ka yi ka yi tafi ka yi sujada ka yi ruku ka yi tafiya ka yi sama ka yi sama to yanzu ka yi zama sun yi karshe ko za ka ba wurin Allah tun da za ka bugu ban wurin Allah ba ko wani abu duk da kallon da ya kallon rukashi wani abu ya ta gani to amma wata yana ganin kuma nauyi ne yanzu sai ta mu aka ce ma zai ga gwamnati duk sati ko biyar ba ma rana ba a sati ko za ka iya ganin gwamnati ko biyar in ka ga dama da ka je ko za a baka ka wuce sai ka kai falo ka zauna to ba na to balle shi gaban kasa a ce kana da dama da za ka gaishe a wata ta talatin dole na ko kai ma kasa zai je ko sai kan in ka ga dama za ka ya za ka riƙa nuna wa kai wane ne a cikin mutane فقدوا على المصلي ينادي ربه ما يسمى هنا كان هذا الوجه الثاني فإذا أتيت إلى الصلاة إذا كانوا صلى فقرب قلبك من الدنيا وما فيها واستغل بمراقبة مولاك الذي تصلي وبه مقبول هذا صلى الله har aka ce in kana sallar in ka goyi wa yawon wuri da zuciya ka ko da rigar ka kai ma'ana ka ce hababawa na kana da rana kake sallar wani wuri akwai wanda ya yi ni idan mutum ya tsara da biyu a tsara ne wannan magana in ya tsara na uku ya ce ko ba wa na tun da daga ta tsaye gabana amma kana kallon wani na basta da wanda kake kallon na قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلوات الله الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون وقال النبى إذا دعمت الله سبحانه وتعالى لا يجيني ما نسي قبرك سوء ما قال وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أخرى على موسى قائم يصلي في قبره النبي يقول لا وجهي لن لن أعطي كثيرا لم تجد tafiyar daren da sai na wuce annabi Musa yana tsaya kawai da yana sallah na anan da ta da kuma Allah ya yi dawowa da ta al'ambiya wa alaihi salatu wa salam sun kubu ya ahyaru min salluna annabawa a cikin kabarin su rayayyu ne suna sallah da aka sa na lakinnaha hayatun barzakhiyya wa dhiyya haka ce rayuwa ce irin ta barza gobe ta ce ba wanda ya sanya da take da Allah ke to dalilin wannan fala ya zo da wasu da shi bai halatta a rika yin wasu da su ba a jorin kabar da ke roƙon au kala da ba a cikin ko ko mutum ya je ya haddace mun addu'a iman kaza kada a jiya ne saboda kasa da tiya da rawar da ya wannan da haka ne wanda ya ga shi a ƙarshe saboda haka ba a ɗaukar abin nan barzakha ita barzakha ba daidai take da rayuwar duniya ba to ko an ce suna raye ko an ce suna kaza ko an ce suna kaza Allah sai sai da wani rai da amma da dole da ke imani da to wannan shi na ga mutum da kawo rasul sallallahu alaihi wa sallam adama wa yahya wa isa ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام الذي يعبد النبي ذلك الذي يعبد النبي آدم يعبد النبي يحيى يعبد النبي عيسى يعبد النبي يوسف يعبد النبي إدريس يعبد النبي هارون يعبد النبي موسى النبي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام تكفل النبي يعبد Allah shi ya san yadda abu ya faru amma tun da ya hanzu ya faɗi wa mun yadda gaskiya ya faru kan ba so da ka gashi nan wato abu da biyar a ƙarƙashin wannan da sun haka Musa alaihi salam ya rasulina sallallahu alaihi wa sallam an yas'ala Allah ta'ala taqi wa fi ma farada wa ibadi min as-salat yadda an nasiha da annabi Musa ya annabi Muhammad alaihi salatu wa salam kaga ne sufa ayyuma nasiha wanda ya yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an yas'ala Allah ta'ala tahqiqa ya nemi Allah ya rangwanta masa shi ma farada ko ala ibadi akan abin da ya faranta a kan bayan sunan sala na salla da sallar na asalin da hamsin da nabi Musa ta da yin shi shi da nemi an da ya nema mana abuwa kai yanzu wanda bai yi biyar ba da hamsin sai a dame shi ba biyar mutum yana ganin nauyin ka sannan a ce hamsin za a yi a maganganun shi da to sannan kuma Allah cikin rahamansa ya zo ya tabbatar da biyar ɗin kuma biyar ɗin ya ce ni kuma har yanzu ƙauri na hamsin ɗin na za hamsin ɗin da ya kawo ko su zama kila amma ko mu gode ne wannan kyautar ba amma da yake fafa'a radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam haddathahu laylatan ukhriya bihi wato shi ma da bin fa'afa asir hukumin wannan hadisi ya albarka so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba shi labari da daren da aka tafi da shi qala bainama ana fil hadis yace ina nan zaune a wani wuri da ake cewa hadis wajen ka'aba wa rubbama qala fil hijri wani lokaci ya kai yana nan cikin hijri da ma'ani da daga yana kwace shi duke ila atani atin fa qadda a wato yace sai mai zuwa ya zama sai ya rufe jina ai wanda ne su ya kodo fasaffa ko dai ko kan da ko fasaffa ma ba da hali ila hali tsakanin nan da rake yana nuna wuri yana nuna inda aka yaga fa kuntu lil jaru wa huwa ila dami na da jaru yana gefe na lokacin shi ma ya amince ne yake nufi fara kubura sai shi min kubura na daga nan wajen ranar da aka tawo aka tawo aka tawo aka tsada shi yake da aka yi masa haka ai sabari lafiya a zuwa kusa da irin wannan irin da ya na gaji da ke zuwa da ke ke zuwa da wata ne shi ya kuma mutu tafa da lafiya a rafi da zuwa fasafar da sai fitar da zuciya ta ثم أوتيت بقصد من ظهر مملوء إنايا sannan aka zo da wata tafa kamar irin tafa na zama kun tafa ko kuma magana wannan tafa wannan wani Allah'ın adına güveni yok. Budunlar böyle karşımda Allah'ın adına. So, sahaba şikede iman kabul ile kalbi akılın sözüyle sonra hoşiye sana adal arabi duasını. Sonra o bir akılda akamayla akışıklı bir iman. ثم أصيب بدابة دون البغل فلم أتظن لو تدبر تدبر من بتشاء القدر وفوق الجمال فمثلا داود يحكي أبيض طيب فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة وأن تأتي ثم براق يا أبا حمزة قال الأنس نعم وشيء في براق يضع خطوة خطوة أي عند أقصى طرف يسر سن شاق فيها أي جنجنة ومن شعره أتبجيني أتي أتبجيني فانطلق به جبريل حتى عفى السماء كلها جبريل يتبدل حبيب السماء تقوله فاستفتح جبريل من ابوه فقيل من هذا اتتي عليه قال جبريل كل مشرك كل مشرك امدا ثاني لدي ما سلم بالله وبيا عليه الصلاه والسلام وقوي عليه الصلاه والسلام لدي سلم وفي الكل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هل قوم ومجيه قوم kuma inda da ba san nawa wani yawon ba mutum zai zo da gefen nan ana nan da nan da yi ka zo da sai ka ce fa fa fa kuma kake ne da ba wanda zai yi sai tsuntsu ne in kai fa daya sai ka tsuntsu sai an daɗe yadda ya isa wanda ya zo kan kunnen ya zo in ka ji an daɗe ya wuce ya kamata in dai akwai mutum da ya zo wurin da kan tsuntsu sai ka ƙara fa dan dan dari sama ke apa apa apa dia kecil masih ada ku ada al adab islamiyah ku akan hanya kecepatan merukun sampai ada abun dari al ku jadi budama ku jadi mana orang ku aku amma kau kau sebelum mereka itu pak kedua itu lah nama kan saya nak tanya kadang dia kena dengan hanya dua tekau kuri wanda nak saya kata dia apa apa apa ya itu kaje ka tafi ka karya abin da kake gona da ya shigar ma wannan abin na kula ma wannan mutum ka samu damuwa ya cutar da kai sai an yi misali a lahira ko ana yin shi saboda lalura ba daɗin gare ba kuma amma wani wawan kaje ga kwan yadda ya ɗauke kamar yadda ka samu abu da ya fi haka ya ɗauke ba shi ko kwan asalinsa an yi sa ne don la'antar da mutum alamu kamar ka sanar da shi wani abu da ya faru ko wani abu da aka ba ko wani abu da ya faru amma ka gina mutane ba to wani sallan mutum da ayat da aka koya da ke kare sallan ku duba da gani ku kalli matsayin sa shine da shugaban malaiku amma ya zo sama ya yi sallama an ce ya ce ya nemi abu da kika ce wa ne bai ce masa ba ku sani ba ne ba ku sani ba ko sai ni ne amma sai shi da shi ne ƙa'idin yadda aka koya mana kuma in kai daya sai ka lumfa ta ka jira ka saurara ka ga alamar mutum a fiqhu ba aka koya mana wannan ba tun ana har sallama za ka in ka je gobar da mutum za ka sallama aka ce za ka sa bakin ka lokacin ka ce assalamu alaikum sai kuma ka biye da kanka ba sai ku ko ba ka da ka aika da sakon sallama ba sai ka biya saboda in wani zai motsa ko wani zai gitta ko ba sai za ta gitta ka ɗauke kanka da ko ba gidan ba sai ka ba sai ka ganta ba ko kai ka ganta ka yi sallama haka ba su fara fara nan abin nan ba amma ba sai dai sallama da biyu ko ba kai shi kai na assalamu alaikum mai gida ina nan assalamu alaikum mai gida ita kuma ta kawo sai aka sallama ko kuma yana da mata kanin ko ba har kan ba ko na ka da mata kanin ko ba to ka ga mun ga abin da ba a san ka gani sallama zai ka ida da su da kai ya ka ga mun gani آداب إسلامية على المصير الوضع كوكو مجيء الله يجب أن تبين أن الله أن نقول في شبوه أنه كان دعوة من ذلك يقول لهم ليس أسلام كثير عليه يجب da kuɗi a gida to kaga to wannan ba iya ba wanda kake kullum da ake ana karatu ya kasa yi da waɗannan adabu islamiyya yanzu ko a cikin rotun noma ba na muka da abin a gidan nan nan muke ladun bayyana da za a kashe wajibi ne mutum a gida a koya ma yara su gaban ma'aikaci koya ma bayan su koya masa da abin ladubban musulunci da sanin da za a gida amma malam gobe kai ta karatu da jini ka gani wanda ake karatu da shi laila da haram bai taɓa iya ba ni dai na kasa gane ko laila addinin nan ne aka yi ko ba ni na tashi ne nasiha a cikin masallaci na ce jama'a kakkare ya su waɗannan kakkare ya su na mutum ko ba a fara sallah ba ba daidai ba ne daga sanda ka fito da gidan karatu da masallaci an hana da kakkare ya su balle a cikin sallah wani ana cikin sallah ana sallah ba ta da kakkare ya su. to to wanda bai gane wannan ba malam malam Allah ya alƙa shi ne zai gane wani abu wanda bai gane ba ana fahimta cikin kariya ya sunan annabi ya zo ne ya kariya ya ce maka kada ka ƙara tattare ya fi aikin shekara kuma wannan a cikin kada su kasa da hada wannan su aikata mutum za a yi sallah kamar sallah a kuma sai ka ji mutane ka kai ka kai sallan gama dandaye to dai ana ka sallar da kariya sunan ko ake to wannan ya abin da ta ka mu ta ba ta ne to kada da wannan yanzu ka duba ko wani daga cikin mazaba ya ta zo da kurata ya taho karatun da malami ya zo abokin shi ya raka shi suka je gaban malami ya ga malamin ya yi tafi ya zo fasa dawa sai sai abokin shi zai ce ka shi kada suka je hanya sun shi ne kai da ka taso daga gari ka ba ka ba karatu wurin malami sannan kuma ka zo yanzu yanzu ana zama ba amma zama ba da yake so na zo da ruwan malamin da bai ma san inda ake zubar da tsoki ba na sunna to ai kan ba da aula bai san sauran sunnoni ba da bai san inda za a zubar da tsoki ba ya zubar da shi a inda aka hana a tsoki an ba da aula abin da bai sani ba sun ce a kauna kan aka lokaci na kawo abin wannan na gama karatun da yau wuri ga mai hamma to duk abu da ya zaka sukan kalli ƙanana abubuwa mutum bai san ba sai manya ka karanta da mutane a nuna raba abin da a nuna raba a nuna raba kuma yanzu hatto nawa aka karanta cewa in aka yi aka kira sallah mutum yana cikin masallaci in dai ba wata larura ce su zama dole ba an hana shi da karanta an ga masallaci mutane da kake ganin mutum yana cikin masallaci a bugo mai waya an kira sallah a agurta da sallah da to wani ma har sai an zo liman din ya shigo kuma yana waje da waya kuma da shi masallaci ne kira mutum da nan da cikin mutum ya ce an karanta da su duk mutumin da za a kira sallah yana cikin masallaci ba a riga kira sallar da sannan ba wai kada ruwa mai ƙarfi da fitar da shi ga masallaci ka ga farko ya saba wa Allah abu da biyu kuma wani masifa ce ta ce ta samu a rayuwa hajji yana nan sai wani bala'i ya faru aka zo aka gaya ma wani cewa da ya ta ce da fitar injin mutum shi ne mai magana da shi bai fita ya je ya kawar da shi yana yana hawa ya faɗo kare da shi ita ada mun mun da mun da mun san ba da da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba mu ko ba ba mu ba ko na ne da mutane ke da kuma Allah ya ji da kai da kan da ya yi da mu ya zo na kuma Allah ya fara sai wai ko mu sai ta ko an mun da ta waye mun ne da ka wani ke mu wanda da ruwa to ko na ne ana yin da ka wannan sai ka rubuta da ɗaliban ne to yanzu wanda ba ɗalibin ilimin da ba wannan shi ne wanda kun yi karatun tare kana tunanin ya ɗauki karatun ya ma kai wani to shi ma ba ba ko kuma mutum to iya cikin kan sai ba kan laifin da ya ma su kuma gara da kan ba sai ya ce to bari an saka masallacin kana cikin masallacin gaban Allah kana magana da wani Allah to wannan munin da ya yi ma yanzu rashin mutuncin da ya da rashin kunya gara na fitar da wannan da ya yi أقربت ولا لا
ko kuka ba da wani ya kawo ya kawo ya ɗan duk yaba ko sai ya magana kaɗan
Tak ada negara kaya. Ini baru bukan negara. Orang negara negara negara.
ka zo
Soalannya dia.
an ma zuma to wannan da Allah ta ci gaba tun da shi wannan al'amari ya zo ya zama da zai zama shi ya ya ce shi da ya yi shi a kan suna ba ya ta shi da ya hawa da tsaransa to mu da an garga zo ya ya ya kamata a tsaro da a cikin nan da wani da ma kuma mu ka farwa Kita harus ada coba.
ne Saya nak ada beli benda.
to Kita harus ada coba.
okay Dan kita harus ada coba dia pun dia tak kuma ba a tafi da kuma. Sai dai ita duniya shi ne ita na da wani abu za ka ɗauka ko ba shi ne ma wasu ko ka sa cikin aljihunka. Shi ne zo da aljihun da ka ɗaya na shi sai ya ka ɗauko.
na ko
Ya yi da wani da
Magana sau da zai amfani da kenan ko ka dole a cikin ko ka dole da ya ko ka dole da ko ka dole ko kuma kana da hankali da ka ka dauke Allah ma jinan da daga gani yanzu da za ka zo ba ka dawo sai ka zo ka ka da ya ce haka da hannun tsoron ka ci ku
wannan gurama
abin da ya kamata ya ko ka ka ruwa ka ji a hannun in kana sallah so aka yi kadai gobe sai ka sa a hannun dama sai ka haka in ka shafa da nan to ba ka kamar ke shi da wannan sai ka sa wannan hannun shi kuma sai ka shafa da ke kamar a tsaraya ba ba ni ta ba in ya ka in ha guda ko yi to shi ne daidai ya guda ko kana taka hannun nan ta gato hancin nan da hannun dama ka yi kuskure idan ka shafi ruwa da hannun shafa ba ka da hawa sai ka sa wannan hannun na hannun sai ruwa in ka ƙara haka sai ka haka in ka haka sai ka haka in ku kai haka sai ka haka ka yi kuskure saboda ba a taka hanci da hannun dama hannun ba ta da ya abu da ake yana da ko an yi kawai ai gyara ne ba da haka ya kamata duk abin da za mu yi rayuwa tun da muka yi muka ce la ya ilaha illallah muhammadu rasulullah to mun yarda babu wani abu da za mu iya yin abin da za mu sayar da ba Allah ya koya na
komin yadda muka saba mutum ba zai ce aiki ya saba ba dama abin da ka saba ba Allah ya zo ko ya tabbatar da shi ko ya canza ma da wani shi kenan muka ce to aka je da yin sallah da je an so aka ce yanzu muna magana aka ce ya sun tsara an tafi da shi kan kawo ko wa umiltu alaihi fan qala abi jibril shi ne jibril ya zo ya kwanta kofa da muke magana وقيل من قال لجبريل قيل ومن معك da aka ce waye tare da kai to yanzu in mu ne wanda ya wannan mutanen kuma aka ce waye tare da kai tare da kai gani ko kuma yana da girma haka ne mu rika na fahimtar ladin bannan da ke cikin nan ka bi jibri ka kalli shi ne shugaban malaka amma da ya zo sama kuma ba ya wuri da ya zama sama ai jibri ya ga baya tun da wata gaban su ya wuce ko gaba ta fata ba tun da wata da shi ya taho har da an tuno su na kai da kuma zai sai wasu mala'iku ne su an aikai duniya wajen manzon Allah ko wani muhimmin abu a taho a rako taho tare a zo a wuce yanzu da kuma wannan tsoron na ta tashi saukan da ita sai da ya taho da mala'ika dubu hamsin ko dubu saba'in aka taho tare da su tsoron ta ake wajen saukan da su mala'iku dubu saba'in ko abin da su taho su baro sama sauran mala'iku ba su san sun taho sun taho mata a daidai bataliyoyi ne a ɗebo bataliya kaza bataliya kaza ta yi kuma kula da wani babban aiki Allah ya tura ka. Rabe ne ka taho to amma ya ga ya ya ya ba ka ko ba ka ce wa ne ne ce Jibrilu ne. To waye tare da kai ya ce Muhammad. Shi ne tare da shi sallallahu alaihi wasallam. Kila wa qad ursila ilayhi ha an tura mashi da sako qala la an tura shi. Kila ma qala ni ta ce ba mara da ruwa shi na mara ni'mal masjidu da kai ma dalla da mai zuwa wanda ya wanda da da yau ko akwai wani abu na musamman a ba wa kuti ha sai shi aka buɗe kofar na falan ma halar lokacin da nake da ciki فإذا كنت عادا فإن إذا عاد ما أخذك فرقه وقال هذا أبو سعد يشهو أن شيء بابك عاد فسلم عليهما فسلم فسلمت عليه وأن عاد سلم فرد علي السلام فرد السلام فيما ميت سلم ثم قال مرحبا بالشكر الصالح والنبي الصالح ما دل إلى مرى ودل على بيتي وأن النبي لم تسلم مرض wannan shi ne gaisuwar da suka yi kuma wannan ya nuna mana wani abu ya nuna mana huduri shi kanshi matsala ce huduri yanzu da aka zo annabi adam sun yi dogon magana a duba bai taɓa ganin shi ba a wannan lokacin kuma ku kalli daraja annabi adam ka kalli matsayin sa wajen manzon Allah amma da aka zo bai sai da jibril ya ce ya mu labari da babanmu mutiya aka yi fitar ko iya inda aka tsaida shi wajen maganar nan da aka ce iya nan za su iya nan suka yi babu gudun babu kudu babu ladan magana da za a zauna ita jira a kan maganganun babu aiki ne kawai a gaba kan kuma kuma kare da ne haka a wuce ne a ƙarfi ya zama a tsanani aka tafi haka zo kawai ta jini fasarta mana ne ne a wuce ila kowace kullace aka ce nan aka ce قال جبريل ليس يستبعد عنك ما ينام عنك ما مع جبريل منك إلا ومن معك أتى شوارين كذلك قال محمد قيل قتل كل إليك أم تكبر إليك قال نعم وسكي قيل ما قال فلما الذي يقول ما ذا الذي هو وليه فقلنا فلما قرأت لعيد الذي إلى يحيى وعيسى sai na ga annabi ya kaya da annabi isa wa kuma wa kuma ibn qala ya kanya da kuma ya ba kuma da hadi qala hada ya haya wa isa ba annabi ya haya da annabi isa fa sallim ala al-jinn ma sallama fa sallam ne ma sallama qala da kuma su mai da annabi sallama ya san maganar kenan aka ci gaba ثم قال مرحبا بك في الصالح والنبي الصالح ثم الى المدرسه ماذا لا muna maraba da kan kuma na kirki mazo na fitna da yake sun masa iyali haka a wasu ya sama a tsari tsari ta aka da tsari da ne ya tafi da ni haka aka a sama a tsari ya zo sama ta uku ba sa ta kila man hada aka ce wane ne fara da dare kila wannan ba aka wane ne tare da kai fara sallallahu alaihi wasallam kila wa qad ursila ilayka an wahayi zuwa gare shi qala na'am yace قيل مرحبا ما دل ومرحبا ونعم الله وهو ونعم المجيد ما دل والذي هو فوق كلها اي فلما خلقت قبل الى عند نفسي قبل جالوت قال هذا جبريل والملوك من فسلم عليه ثم سلم فسلمت عليه ثم فسلم قال اي ثم قال فيما يمنع صلى الله عليه وسلم مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ما دلنا مرة ربك وانا من كل من دون بجد ثم فأتدي حتى حتى السماء الرابعة يتفدني هل يدو ثم تقول فاستفتح بزمان يرمون إلى من هذا قال جبريل أتفد جبريل إلى ومن معك وأنا ليس عليك قال محمد عليه الصلاة والسلام قيل وقد أرسل إليها قد وأنا بجواب قال نعم يستفيد قيل ما أرضي فنعم المجيد يكفي مرارة ما بلغ من الوالد فلما خلص خلص صلي عليه لأن نسب بين العمل والجنس قال هذا جبريل فصلي معه وأن جبريل مني وتكلم فصلمت عليه ورد عليه ورد لما تكلم فيما يليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ما بلغ لكم ومرحبا لكم ونبي ثم أنني لدرجة ثم سئل بي حتى عاد السماء الخامسة عشر حيدوا كما تبيت واستفتحا قيل من هذا وعليه ومن قال جبريل اسم جبريل قيل ومن معك ومن يسأل لك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه أحد من ألف أبو قال نعم قيل ما قال به فمن المجيد لا يكفي مرارته ما دل لم يجوى وفتحها فلما خلصت أخذوا إيمانا لأن لك ولد فإلى هارون فإلى أهل هارون قال هذا هارون فسلم عليه وأن أهل هارون ما سلم فسلمت عليه وقد رد من سلم سنائي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فكاد أي ذكر كان من da hankali da magana duk haka aka shirya wa ake tun da kalmomi ne iri daya kowa na su da ya ثم تقلدي حتى حتى السماء الثالثة أكتب حدوها كما تشرع واستفتح قيل من هذا أكتب ومن قال جبريل قيل ومن معك ومن يتعبدك قال محمد قيل وقد أرسل إليك أمر وحي أحيث هو إليك قال نعم قيل مرحبا به فنعم المسيح جاء ما دل هنا نرى به ما دل لم يجوز وفتح فلما قلب لوكس قلب بعين النزل في إلى موسى قال هذا موسى فصل عليه يكتب عليه موسى حين سلم وسلمت عليه حين سلم ثم رد فيما فرد فيما حين سلم ثم قال مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت مكة وعند نبيتي في سيد الرياضة الكتاب النبي موسى في موسى تبارك الله يوشي قيل له جبريل يسميه أتسميه ما يبكيك يا أخي تشركك يا من دونك عليه السلام قال عبدي يشفينا إنساني لأنه لا ننبغي الآن saboda wani matashi an samu yaro an turo shi baya na يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته الأمة وطن جلال تبع الجنة في يوم الأمة الأمة حتى آمن ayat ada ayat sudah itu orang awak kita dulu sudah si kawan amil al ummah saja jawab wan sudah sudah ajana dewa sama sama dunia dia mari gini dia aku yace ya malik bin dinar yace in kowa ya shiga aljanna sai baka shiga ba shiga aljanna ba in kowa ya shiga wuta sai ba su shiga ba ba abin da ya dace ba a san gane da yawa mutane an zo an ce al'umma annabi su ne mafi yawan wanda za su shiga aljanna sai mutum ya kama da jami'a to an ce kuma mun yi abin da ya bambanta tawayen da al'ummomin suka yi ma annabawa mu kada ya kan fito? Saura wannan shi ne saboda aka ce saboda aka za su shiga sun ba ta da dai har ta haka asana haka aka ce da haka ba ba ba wata ta wani ne abu da ke da man nada aka ce wani ne kala jibri kila wa man aka wani ne tare da kai kala muhammad kila wa kad ursila ilayhi ayyuha zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam kala na wace ni kila yace marhaba bihi wa ni'mal masihu ya marhaba da shi ma da da mai zuwa da yayo fa fataha sai aka bude falan ma kana ya inda ne da kwatu da ba sai ne da annabi ba qala hada wannan shi ne ba aka yi babba fa sallama alaihi ne sallama fa sallama alaihi shi ma ne da sallama قال فرد السلام ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح وبالنبي الصالح sai ma da da na gari ko zuriya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode ne ba duk sauran su suwa ne duk da kan farko ne aka tsara shi da cewa san annabi adam ne sai da ibn sala nan ma annabi ibrahim ne sai da ibn sala kun lura ko da fa da da ثم رفعت إلى أدرة المنتهى حتى أدعى الأرض سورة المنتهى فقيل أنا بقها مثل الكلام sai na gani hakan ganyen wannan shafi nan sai ka ce kamar tulula na yan sauka wannan da sha kamar tulula na abin nan mana hajar hajar wani ne ga fitar kasa an ce karya ta ne kari ba wani da shi wani gari ne hajar da nan ba wanda shi dole ba a rai ba وليس الحجر بالقلب عليه بعد الجواب وكان تؤمر بها الخلال أكد يقولون أوله أو أنما توقف الواحد عنها مزالة من الماء كان تقول واحد تقول لنا ولا من عائشة وامرأة تلك إلا رجلنا أو وبين وإذا أردتما بينتكما وأنت أنت كمسؤولنا بينتكما مثل آذان الزيادة كمن كل يوم خلاص قال هذه سدرة المنتهى جبريل والتي وبيتك وقولوا له فإذا أربعة أبحار نجوا صلاحنا أول بلاهم نهران باطلان بلاد كتفيه kuma rani ba ta rani wani kuma a wani kawai قلت ما هذا يا ابني تكشف وانت قال اما الباطنان فنهران في الجنه وانت لتكي جميع ما قرأت تكلمه وكلاهما يدعو ان تكفي الجنه واما الظاهران فالمين والقران يكفي وانت wannan da ka gani a waje su kuma nili ne da kura wannan ke sa ake cewa da rafin nili da kura asalin su da sama da sama su fara da ba a kare da ne in Allah sai da ta kai amma ba wani abu na kokare da na duniya ko na wani abu da zai sa ko da su rike da tsoro cewa ruwa zai ba mutane kaza mai abin ne zai kasa ko kuma to da aka wani shi ne da Allah ya ba su ta'ala wannan kuma ya sa ibn al-qayyim ya ce rafuna guda hudu ne wanda suka yi daɗi duk a duniya in ka kasu ka sa ruwan da babu na gaba da shi wajen daɗi ya ce wannan ne yana ciki sai kuwa domin da ake ce mai bai haram da bai haram su biyu su hudu ne su suka fi kowane ruwa daɗi a duniya babu wanda ya ce su in wannan ka sha kuwa ka sha ruwan da ke zuwa daga sama in ka sha ne ka sha ruwan da ke zuwa daga sama ruwa ne wanda ya ta sha aka ce gaban mun kawo nan kuma mun shago a yi da kawo ido kada kawo an taɓa kawo mana aka ce akwai sirri a cikin ni akwai sirri a cikin kuwa to na sa aka ɗebo aka zo da su nan wanda za mu da aka da na kada ku kada ku yi to ga Kerja wajah, kurban, wala dari kurban. Domin da aka zaga ya ba aka ba za a ce a da ba aka lafa aka kurfata ko suke kai wa da wani biyu da wani ina na kai yau da wani شهود على وزن ما بيكون هو المقصود ثم وفي الحديث البيت المعمور فالآن كذا عندك بيت المعمور لكن ثم أوتيت بإناء من خرم وإناء من لبن سمعت روما دور وأوتيت أبيتا دنا دور من تركيا وإناء من حسن لكم لكم الزرع بك تبعي له فأخذت اللبن إنك النور وقال لي بالصلاة التي أنت عليها وأمك والتي سنة لك كيف إلى أمك ومن يتعطي الأمر من يمشي أخيكم ولا يجعل أمنا ومن لما أمنا لما نرى أعطينا الزجاجة ونحاول المصر يوم جنس أعطي حتى لنوم بها ولنوم وقتل في كتما ما من إذا أبن الشر فأبن yana maganin abubuwa daban-daban suka kuma sun gano na azab da irin yadda ya kawo magungunan da nono ke suna yawa makalar da ya fi ne ne wani tsara nono ya wani ma gaure kofi gaure kofi makara su na to ka da wani kuma wakon magana wata da wani cikin ne kuma sai a kwasa da wani ثم قولي لأن فرضت علي الصلاة أن خمسين صلاة كل يوم أتفرد الأمر صلى الله عليه خمسين قوة صلاة فرجعت ثم رأيت على الإسلام لا يدنا إلى أن يشفى فقال بما أمرتني أكفيت إليه قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم أنت من صلاة خمسين قوة صلاة قال إن أمتك لا تستطيع خمسين ثم نقول أنا لا أرى أنا لا أن أن wato gaba da su babban abin da ne na lura da shi da karar da nan ku duba annabi Musa a can ya yi kuka saboda jinna da cewa al'umma su da yawa ba su da aljanna to sai kuma ya zo ya ce yana tunani ga yadda an aiko annabin nan bayan al'umma ta za ta shiga aljanna mafi yawa da idan mu ne ba zai kai sanar da wa su gaba da nan ko annabi Musa ya gano matsalar da ta sa al'umma suke tawaye an jarabe su da sallah sun kafa yanzu an ba da guda hamsin an ci al'ummar nan sai ya ce al'ummar nan da ta wala su yin sallah ba ta dai kare a rage ba kar ta aka matsala ke nan ba ka ga yanzu ba tsaro ba kun gane abin da ke zo a kan can yana cewa al'ummar su za ta al'ummar manzo Allah za ta shiga aljanna mafi yawa ita ce ta za su shiga amma da sai je ga ga matsalar da za ta ke dalilin ba za ta shiga da yawa ba sai sai je ka ce kai makure tun da al'umma ka da yawa a cikin shiga aljanna to ko a rage maka sallah da kake yawa dan ba za su sallah ba kun gane abin da ke so a cikin to suna kai goma ya je ne sai aka goma aka rage mana wa inni wallahi qad kharajtu ay ay jarrabtu an-nas qabla sayti najab bil mutane gabanin ka saboda haka wa alash bani isra'ila la yufara da bani isra'ila ashadda al-mu'amala na ne ne ku bi kaza ta ji maqamar fi aiki wa qiwa fa'al ila rabbika fas'al tawfiqa li ummatika وقوم وجبني سكني صوتي على أمتا فرجعت ووضع عني عشرا نقوم أكثر لي منظومة أكثر لي أي أربعين فرجعت إلى موسى أنا دعوة موسى وقال مثله يميني كان موسى مغانا فرجعت فوضع عني عشرا نقوم أكثر لي منظومة ولا ثلاثين فرجعت إلى موسى أنا دعوة موسى وقال مثله يميني كان موسى مغانا فرجعت ووضع عني عشرا نقوم على زوجي منظومة يعني صلاة عشر عن زوجي ثلاثة فرجعت إلى موسى فأمرت بعشر صلوات كل يوم نداوى أنا من موسى نسي نسي دعاء أمرتني لأن صلى بوما كل يوم أرضي بوما صلاة بوما فقال بما أمرت قال في من جميع أتأمر هنا لا يجلسه فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم نقوم على كتب ميديا akali da biyar kuma bayan nan farajatu ila musa na ƙara koma wa annabi musa fa qala bi muqaddasa yanzu ba din aka ce shi kuntu umirtu bi khamsi salawati kullu yawm amma kun musalloli ya kullu qala inna ummaka la tastati'u khamsa salawati kullu yawm al ummaka la tusalli ya kullu wa inni qad jarrabtu an-nas qablaka la tajid mutane fa gabaninka وعانشت بني إسرائيل لا يفهم بهم ما فأبنائي تبع أشد المعالجة إلى كفار عليه فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك يسقي تقوم وينصر بيدك كي لا يكون يرسم الجارية إلى dan ya je ya ce a wani da ya saura wani zai karta kuma ai muku dai da Allah qala sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya ce al-rabbi hatta tahyi gaskiya na je na roƙi Allah ana da kunya ya ne koma ina jin kunya na je na ce a rage mana daga hamsin aka taho arba'in aka taho talatin ashirin goma har na koma na ce biyar ba ne ya koma wuri shi na da kunya lakin arzu da kallon jannan dalar sallama ne na yi falamma dawo yayin da sallaka na damu na bin sai mai kira ya kira ya ce an bai ku kwarai ba su yi ya ce na zartar da kwarai da ta ali wa kafafu an gida ne kuma na sauka wa bayi na sauka a kan yarda na su ya yi kogo bayan ta su obi na yi ba da mutu menene mutum zai amfana da shi bayan ya mutu in mutum ya mutu menene mafi sauƙin abin da zai je wa mutum na farko ya yi salatu a rai yin kusan abu da zai kwanci ya na wannan wannan mai da yawa da abu zai yi da zama da zama da tsari da shi ne da wato a rai abu da yi tsari da ya kadan da daga tsoron ya da abubuwan mutum ai ba su wani yawa bayan ta ci ubi girmai ne su ba da mawuyi menene mamaci zai amfana da shi bayan ya mutu na banduwa kakare wanda wani cikin kaba da wanda wani yi gobe tara akwai yara to a da yadda yiwa suna da cikin ai cikin da shi ba da shi a da da yawa da shi ba da da da wannan sannan kwana a wani gaban da ba ta wata ba ba mu yi ko ba ba ko ne ba mu ka ko ko mu ran wannan da ke da ni ba a da ban ba ta ba sai da yiwa ba ta gaskiya ya ba da yi wannan eh abu ne ne kan da gaban ba da ne mun fita daga waɗannan mun shigo ta gaba da ban ko kuma sun ka ne ko da yake mun ga sun ne da su ne sai ko mu ko mu amma kan da ba ko mu da ta ne أعداء الله يقومون بذلك أولي أجل الأجوب إن شاء الله يقول da lissafi ne na rubuta wurin na lalata na rayuwar da su lalata na kafa